إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkar da a birnin da magara jamhuriyar Nijar yau muna talata 29 ga wata na safar hijira shekara 438 wanda ya dace da 29 ga wata na 11 shekara ta 2016 yau insha Allahu a cikin littayin karatunmu na littayi alwajiz fi fikin sunnatu wal kitab al-aziz za mu yi darasi na 86 insha Allah darasi na 86 a sati dai da ya gabata kamar da yadda kwana biyu muna cikin bayani akan aikin haji mun yi bayani a mawaƙit wurare da ake ɗaukan aikin niyyar ɗaukan aikin haji an yi bayanin lokatayya kuma da wurare lokatayya wanda sai a su ake niyyar aikin haji su ne shawwal zulka'ada da zulhijja da kwanaki goma ko tara za mu ce na watan zulhijja wannan na lokaci kenan wanda za a iya ɗaukan aikin niyya ta aikin haji kuma an yi bayanin wurare wanda sai daga su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke wurare wanda daga nan ne za a iya niyya ta aikin haji irin su zulhulaifa irin su juhufa irin su lamlam akwai lamlam kuma akwai zati irk da muka ambata a baya haka aqiq din mu ambata a baya wanda wurare guda biyar wanda su ne daga nan ake iya ɗaukar aikin haji in ba nan ba babu wurin ɗaukar aikin haji wuri kenan to har ƙarshen karatunmu muka yi bayani na wani wanda aka labarin wani ɗan shishigi wanda yake ga shi ya niyya tun daga cikin masallacin madina ka hanyar zo zurhu lefa imam malik mai magana me yasa za ka yi abin da manzon allah bai yi ba ya ce me laihin yan miliyoyi zan ƙara cikin niyya ce na ma tsoron fitina wadda za su sami dalilin sabawa abin da manzon allah ya bai yi ba ga manzo Allah ya san da komi amma he da yaje wurin miƙati ya ɗauki niyya ta aikin haji da aka yi wannan su ne kenan yanzu insha Allah kahin nan akwai tambayoyi wanda za mu amsa akan insha Allah akwai tambaya ta wai sukan ji akan yi yawan bayani misali ko su malamai na akwai sauki kan aiki da hadisi mai rauni kina idan wata fadala ce ko romo ne aka ambata na samun wani lada malamai sun yi sauki na wani ma iya ce an yi jima'i na malamai akan aiki da hadisi mai rauni cikin fadala ta aiki in fadala ne mima na romo ce ladan kaza ladan kaza ladan kaza to wannan tabbas maganar cewa ijma'i babu inda yazo maganar kalmar ijma'i lalle akwai wasu malamai wanda kamar da Hafiz ibn Hajar ne yake ambatawa kamar da Albani cikin tamamul minna cikin muqaddama kinta ya kawo bayanin cewa inda malamai suke maganar ma masu maganar na cewa ai aiki da jisi da ifin cikin fadala na ɗaya ba ijma'i ba da ijma'i ba taso ba babu inda aka yi ijma'i da yawa ba su amince ba to wasu wanda suka amince ma sun kawo su sharuɗa wanda a kansu ne suka ce za a iya aiki da hadisin mai rauni cikin fadala daga cikin abin da suka kawo na ƙaryin ma'ana raunin kai ya ƙari Allah shi ta dafu kada raunin hadisi ya ƙari a ce misali kamata shi da ya fi jiddan misali a ce ƙware raunin ya kai gaya kuma ya zamanto hadisin yana da asali a cikin shari'a abin da ya kawo abu na uku kai mai aiki da wannan hadisin kakka kudurta a ranka manzan Allah ya ce a yi kwaihudi haka yake a cikin wajensu maganar cewa kadda raunin shi ya tsanani shin kaga a nan aisu yanzu za su kawo hadisi ma wanda yake batil la'asar lahu ko maudu'i karara wanda bai da tushe wani ma ga isnadin dai wanda yake maudu'i ne amma ayin su kawo da wannan magana su kawo hujja ai cikin fadala ne da yawa hadisai suke kawo bala yan bida za su kawo hadisai masu iyaka maudu'i kuma bai asali ya su laɓe da waccan maganar ai an yi ijima'i wa cikin aiki da fadala hadisan fadala an fadala ce kaga anan babu su kasa ba su yi magana kadda raunin ya tsanani kenan maudu'i bai ciki bala da mara asali a wajen su abu na biyu cewa abinda ka ambata ya zama tuna da asali na shari'a masu kini kenan akwai daman wannan ibada da ka ambata ka kawo hadisi mai rauni daman ta zo ta hanya ingantatta a cikin shari'a an santa yanzu misali kowa san fadala a cikin rawatib akwai nafila raka'a biyu bayan magariba ko raka'a biyu ko hudu kayan azur haka bayan azur ana kowa san su ko wannan ya tabbata ta asali na shari'a tabbatacce ya kawo su to sai wani hadisi na fadala na romo sai ce ai wannan sallah raka'a biyu ta ba magariba tana da fadala kaman kai haji da umara misali ko kaman ka ba da yantar da bawa kaman ka yi lada ka zade kaga anan yanzu kai da kai ai wannan nafila da kai ta ai ka yi ta ne dama akwai ta wannan ruwaya mai romon da zo ba ita ba ta kama gane a dama akwai abin wannan romon da aka kawo kaga an a nan tsakani ga Allah kenan sun ce a yi aiki da da'ifin kenan dama abin ya zo shi ku dama wannan roman ba shi bai ka asalin ibadar kenan dama ibada akwai ta ta hanya ingantatta amma wannan maganar romo ne ya zo a kanta shi suke ce a nan ai a nan suke ce a yi aiki da ita ai ba kai ba aiki da wannan maudu'in ko da'ifin ka yi aiki da asalin abin dama ya zo a sunna kenan a takaice ko a wajensu wani malama sauran magana ba su ce ba za a yi aiki da hadisi mai zauni cikin fadala aiki usuli ba haka kurin ba kaidi kaidi su gashi sai dama abin akwai a shari'a wani romo ne ya zo dama abin akwai shi na haka misalin na fi da rawatib kayan azawar bayan azawar bayan magarba duka su kayan magarba ko su irin wani abin ya wata fadala ta zo ya ce ba kayan mutum hadisi mai rauni dan mai rauni ya kawo za a baka hajji umara kun babu ya ka ce tun na hadisi mai rauni in fasa yin su kaga za ka yi su ba dan shi ba daman sun zo ta hanyar ingantatta abu na uku suke cewa kakka yi aƙidar a ranka da za ka yi aiki da hadisin fadala kakka sa a kanka manzan Allah yi ta kanka mai matsala akwai matsala kenan ke zo ba za mu ce da shi kenan to bisa za ka haka haka haka me ma a wannan aiki me ma a wannan kawar magana kenan a takaice malamai magabata ba sa hujja da maganar hadisi mai rauni yo me ma asalin fa'idar ta ce hadisan a zaman a yi sahihi a yi da me fa'ida shi kenan inda har za su iya ka me fa'ida ma wannan ba kai wahala a gaskiyar magana mutum mai san ibadar Allah yan wa me aka ce da'if su ce a barka su ce fable masu abin da a ce fable abin da yake babu tabbas shi za ka bauta ma Allah da shakka ta ce da'ifi kenan magana babu tabbas kanta magana ke ma'anar kenan akwai rauni magana ba ta cikakken tabbas kanta aka ce kuma duniya gaba ne ma shi suka ce fabrike fabrike abin da aka kirkira asali babu shi wani ya kirkira ko ya dangana manzo Allah ko wani sahabi haka yana a yi hankali wanda magana suke faɗi ijma'i ba magana ijma'i kuma wanda suka kawo ma a yi aiki da hadisin fadala cikin cikin hadisin da hadisin da ifi cikin fadala ga abin suka ambata kuma na yan uwa magana da muke wani lokaci daga dan uwa ko yan uwa cikin an jira da ifi ne ko wani da ifi ne cikin malaman hadisi ku gane da malamai magabata suke neman tace gaskiya wai ba dan ba akwai magana maudu'i wanda yawa asan kun wani kuma magarici ne in haka ce rauni zaka samu mutum nagari na kware mai tsoron Allah mai har da Qur'ani ga sai nawa amma an kashi Allah yin ka ce da ifi ne me yasa akwai ɗan matsala ta ɗan kaɗan ka samu ɗan raunin har da kaɗan kaɗan ɗan mantuwa ma dan suka ce wani abu sahihi ne kina abu ne wanda yake dole san magana abu ne kurin an buge shi kun tabbas haka ne kaɗan ka samu ɗan rauni ɗan mantuwa ma kurin ko gama magana sau ɗaya sami ka ya ce wannan kuma sashi layi an ga sun ce wannan malamin an ta wannan hadisin wani iya cikin sika to kun ka ka hakura ɗan rauni ka ga mutum mai tsoron Allah ne mutum ne da kwarai ba mai tuma da ƙarya amma ɗan matsala kaɗan ya ce wannan da'ifi ne don mai ana gudun ka aisha dauki abin da ba shi ba amma ba su kan shi zan sa da wani an mantuwa da ina ne mantuwa ba abin da mai bishayi ne ba abin na halitta dan wani abu ke zawa na ɗayan haddata ta rauni akan tawa ne har ba ba ba bala ina bane ba zan misali imam malik rahimahullah iya cewa akwai wasu mutane a madina ina da aqida ina da imani waɗannan mutanen inda za a yi hori a madina su ta su roki Allah Allah zai ruwa saboda su da imanin kan tsoron Allah su suke da raja Allah amma ce ba na amsa hadisi a wajensu ta kenan ba abin da mai tsoron Allah a akwai matsala ake samu ba da yin shi bane wani abu yake zaguwa ka kenan nan tsoron Allah bisa a cikin dan wanda ce da ya tsoron Allah la akwai ta matsala tare da shi ya ce wannan ne kuma tsoron Allah ne san malamai suka ce wannan hadisin gam ne kun ka yarda dole sa abin ya sa abin da akai akin da akai ba haka bane abin kuran kara zabe ka kenan akwai abin kware yau ne bincike mun Allah dai ya tabbatar mu akan gaskiya kenan a takaice dai masala da wannan dai kenan wannan magana wannan tambaya babu wata hujja in wa ga maka aje magana anan cewa malamai sun yi ijma'i wai akan aiki da hadisin mai rauni cikin fadala aiki to ne ga ma ce ai na gani an ya gani wato sai dai imam malami wani wani dai bai cikin wani zai hujja da maganar su in wa hujja kana ba magana ijma'i wasu wasu suka magana ma ga hujja ga abin suka kawo sharadin kakkai sai aka wani sharaɗa wani sharaɗan guda uku ya kada mai ma fa'idar aiki da shi tun da abin dama an ce akwai shi an yi ingantatta kuma kaka sa kanka annabi ya yi wanda shi ne sai magana cikin darasi da na yi na abin kadara aka nsp wani ka tambayar da aka ta maganar na yi bayanin annan salawar sana ya ba da labarin gaibu kuma ana cewa mu a ahalin suna sana ce annabi san gaibu ba mutane sun shiga magana magana ce bi daban-daban maganar annabi sallallahu alaihi ya ba labarin gaibu daban da maganar bai san gaibu daban ba kuma wannan yan wa ko nasin qur'ani ne Allah subhanahu wataala qarar ya hudi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah gaya musu sama wanda duk wanda ke cikin sama ko ƙasa babu wanda san gaibu sai Allah wani ya ce alimul ghaib فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتبع من رسول ko gaya musu Allah shine alimul ghaib kun ba mi sanin wannan gaibu illa man tara mi rasul he wanda ya yardar ma daga cikin manzannin shi kenan manzannin Allah shi Allah alimul ghaib shine ke sanar da su gaibin wanda ya san gaibin Allah shi ne ke san da manzanni da wannan gaibu kai sun za a wajen su kenan ya zamanto ba gaibu bane ba shi masanin gaibu ya san da su na bada yanzu misali wani misali yau iya imma niyame ko wata misali saudiya sai ya taso zai zo da makara ka san ya taso a jaka gaibu ne sai wani ce kai wane ga wane nan ya taso a jirgi kaza ka tare shi a wuri kaza ko ya ganka airport ya ce ka san gaibu wanda ya ga kata sun bashi labari ku yi mamaki kan wani ya san kai bugari ya gani ya zo a labar tare ta duk ban gaya mishi ba eh ban gaya mishi ba amma wani wanda ya ganka gaya mishi kenan a waje na da gaibi ne da ban ka zakatar ba amma wanda ya ganka ya gaya mini ya zama gaibi a waje na kenan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ban labarin gaibi kuma na ruwayo sun inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna ya ba sahabbai labarin wuni guda ya ba labari wuni guda tun sallar asuba ruwa musulun sai yin cikin sai musulun tun sallar asuba ya sallar asuba ko ya mun bari tun asuba yake bayani yake bayani hal azhar tai ya sabu ko daga mun bari aka sallar azhar bai ta gida ba ya sace ba sal azhar ya sace kuma ya hau minbari ya ci gaba da bayani har la'asar ta yi aka yi la'asar bai kuma gida ba ya ci gaba da bayani har magriba ta yi za a yi kaza za a yi kaza sarki kaza musiba kaza alloba kaza a wuri kaza har da sunan mutane har da sunan mutane wannan huzaifa ke cewa a alamu na hafazu na kaɗe cikin masu masu ruwaye yake cewa huzaifa ke cewa wani abun yanda wani abun mun ji abin ne da yawa ce sai ce yanda ya abin in ya zo ya ce kamar yadda in ka san mutum ya ɓace maka in gashi ka san wannan wannan ne abin ya zama wani abin ana mai da labarin shi ce abu da yawa sai abin ya zama ka sanin hey mutum na tun a wata rana manzo Allah ya mai labarin wani abu kenan don haka wannan Allah masanin gaibu kuma hujja ce a wajen bayi Allah subhanahu wata'ala yakan ba manzanni ilimin ghaib don izamanto kamar wani shaida ce cewa suna da alaka da Allah subhanahu wata'ala sai wani abin lalle ya Allah san shi to amma ga wani labarin shi kenan suke ba labarin gaibu don a san suna da alaka da Allah kai tsaye ilimin gaibu haka ne mun ci annabi annabi san gaibu kuma nassin qur'ani ko annabi ya wadi kullu alamul ghaib nasa ga musu ni ba san gaibu ba kai alami umarni ka ga musu ni ba san gaibu ba Allah ya ce gaibu ga kana kenan amma bisan gaibu ba amma iya ba labarin gaibu idan ka kawo wancan hadisai annabi ba dan haka sai kawa yanzu ta kawo ruwawi annabi ba labarin gaibu kaza ya bada kaza su sun ce ba annabi san gaibu ba ba haka bane annabi labarin gaibu tabbas kuma yi imani da haka amma shi Allah kuma nan ba wani ba wani na ayi ma ko wani ruwaya ko tawar kace a nasoshin qur'ani suka tabbatar da ba da san gaibu kuma aka ba annabi umarni ka ga musu kullu alamul gaibu kullum ne kullum ne da alamul gaibu ka ga musu ni ban san gaibu ba haka mutum zai iya wajen da soki wasu jama'a ga ya zai iya ta ba wa kashe wahala sun ce basu annabi san kai ba su kawo irin ruwayoyin daban magana ce daban ko ce a wurinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari labarin gaiba tabbas Allah masanin gaiba ba shi labari ya zama to shaida shi manzo ne Allah amma kace ya san gaibu ka karyatar da alqur'ani shi magana kin ahili ne mutum da qur'ani ki da nasu qur'ani ne bai doka wani tawili nasi ne karara ba wanda san gaiba sai Allah illa kun an arwa an arwa aka sa aka tare da ta shi kenan wannan shine kenan maganar ba da labarin gaibu annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labarin gaibu tabbas amma kuma shi Allah masalan gaibun shi ya bashi labarin wannan gaibu sai insha Allah kenan inda zamu tashi mujawazatul miqat min ghairi ihram zumin magana a darasinmu na baya na wurin da mutum ya kamata ya yi niyya ta aikin haji to yanzu sai mutum ya zo ya zarce ya wuce wurin miƙati ba tare ba da harama alhali za shi aikin hajji ko mara mai matsayin haka sai ya ce man jawazar miƙata gairu muhurim wa yuridu alhajj wal umra thumma ahrama ba'da mujawazatihi faqad athma bidhalik wala yadhhab anhu al-ithm illa an ya'uda ila al-miqat fa yuhrim minhu ثم يتم سائر نسكه فإن لم يعود نسكه فنسكه صحيح وقال وقال له يقول اسم ولا دم عليه يجي من جاوز الميقات غير محرم wanda ya zo ya wuce miƙati wurin da aka ƙayyade na ɗaukan haramar aikin hajji ya zo ya wuce bai ba niyya shi kuma wa huwa yuridu al-hajj al-umra iya niyyar aikin hajji ko umara sun ma'aran babadin mujawazatihi sai bayan ya huce wajen wurin sai harama kamar da wadda suke yi a jidda ya ce wannan abin da ya yi faƙa da asima bitalika ya yi laihi ya yi laihi laihi ne zinihi ne ya ce wala ya zahaba anul isim illa an ya'udu ila miqat fa yuhrima minhu wannan laihin ba zai gushe ba cikin laihin wannan ya yi laihi sai in ya koma baya wajen da ake niyyar wurin miƙatin ya yi niyya sabuwa ya zo ya tafi tukun zai huta daga cikin laihi na saba ma niyya daga wajen miƙati sun mai tun irin suke kuma daga baya sai yi da sauran aiki shi na ibada aikin haji ya ce fa'in lam ya'ud fa nusukuhu sahih amma idan bai koma banwa lalle laihi ne amma ya cikin laihin da bai bata ingancin haji magana kenan hajin ta yi muna magana a cikin sallah a sallah an hana waiwai laihi ne waiwai ya ba sallah ya ba sallah amma laihi ne kasa na kasa ba kun ba a yi kenan akwai wasu ayyuka da mutum zai laihi ne amma da giran laihin bai kai bai rushe ibada magana kenan shi ma wannan kafin haka ne kenan laihi ne amma bai rushe ma bai bata ingancin hajji an yi amma wadda laƙar islam kuma amma laihi ya riga ya laihi na wuce wannan wurin kuma ce wala dama alaihi babu jini ma'ana babu wani fida'i yanka dabba da zai yi da na mutum daga mahi yawan malamai na mazahib suna kawo a irin wannan wuraren sai ka yanka tunan shi ya ga cewa shi ya ga ba wata hujja na dama cikin malamai na ga haka cewa ba hujjar nasin da ya kawo yanka wata dabba a wannan wurin lasu malamai suna kiyace sauran mazurat sai su ce nan ma za a yi yanka amma ya ce maka anan ba magana yanka jini kuran shi kenan Allah gawarta li hadith safwan bin ya'la anna ya'la qala li umar radiyallahu anhu arni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina yuha ilayhi safwan bin ya'la kace ma umar ya'la kai yake wata dan dan ya'la kin ya ce baban shi kenan ya ala ya ce ma umar in ka ga manzana ana ana manzana wahayi ka gaya mun dan gani ake wahayi ya shi sabon shi kan zaba ne ya so ya gana annabi wahayi annabi ya yake ya ga sifin manzana Allah ana wahayi kenan umar ka gani ka gaya mun ya ce fabin mun nabi sallallahu alaihi wasallam bil jirana wa ma'ahu nafar min ashabi ja'ahu rajulun faqala ya rasulullah كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متدمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجعل و... فجعل وحي a takaice abin da yawa kana ana nan kenan annabi sallam ya zo ci irana wurin da bayan ya huto daga hunain inda ya zo ka ya zo ni umara a nan a ji irana daidai wannan wuri annabi ya tare da wasu jama'a ta sahabbai sai wani mutum ya zo ce ya rasulallah kai fatara fi rajulun haram bi umara hu mutadammin bi tib ya ya zaka ce mutumin da ya zaka ce mutumin da ya niyya da umara kuma ya cakula da tarare irin na mata ya dumu-dumu tarare na mata ce na zafan da ake zayin na mata ya dumu-dumu da shi kuma ya zo ya yi haramin umara ya yi rasulallah ya za'i anan annabi ya shuru fasaka ta sa'ada annabi ya shuru dan lokaci faja'al wahayu annabi kenan bai ba da amsa ba da ba ra'ayi bane ba annabi bai ba da amsa an dan jima sai ga wahayi ya zo fa ashara umar radiyallahu anhu ila ya'la faja'a ya'la wa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawban qad uzilla bihi fa adkhala ra'sahu fa idha rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammarul wajh وهو يقط ثم سوري عنه هي عمر يما يا على زو يما سينيال زو زو كان كان ابونا كده ما زام يقول زو يما اشاره زو يا على يزو لوش زو annabi sallallahu alaihi an riye shi da wata an mai inuwa da wata wani wani wani yaji an riye shi an mai strike an lalube shi ya canza hali ya shiga wani hali abin wani lokacin ya bashi wahala ma lokacin ana wayo har ya zuwa ya zuwa da aka da ya zo ya sa kan shi cikin wani cikin sana ya sa ya so kan shi ga annabi ya yaki ya sa ya so kan shi cikin wanda aka sa annabi jamin cikin tukwa sai maza kan shi ga annabi fata kada rasau ya sa kan shi cikin kinan cikin tuwal fai za rasulullah sallallahu alaihi muhammad rojai kun yi ga manzon Allah ya yi ja huwa yaqut kamar irin wani mutum ya kace mai ya kace mai shinkori iya wani canjin sauti kama abu na shinkori har iya ya shiga canza hali kama ya kama abu shinkori din na mutum ko wata shinkori ko na umbarci iyayi sun musuri anu can ya cike wani halin ya kalla na zalma kuma daga baya sai an haka dauki annabi wannan halin wahayi kin ya koma normal ya koma daidai ya wuce daga cikin ya shiga hayyacin shi da ta kace yanzu bayan ya koma ya koma haka ya daga cikin wahayi sai annabi ce ainihin lalzi ya sa'ala na umara ainihin lalzi ya sa'ala na umara waye waye ya ka tambaye umara da ke yanzu kenan he yanzu aka mai wahayi ina mai tambaya aina lazi sa'ala anan umara waye yake tambayar lamarin umara kan ya zai da umara ya dumu dumu tarare ya zai waye mai tambayar wannan fota bi rajul aka je aka zo da wannan bawan Allah wanda ya wannan tambaya aka zo da shi faqal ighsil at-tiba allazi bik annabi yace thalatha marrat wanzi anka al-jubba wasana fi umratik kama tasana fi hajjatik yace yanzu ka je ka wanke wannan turare na tuwa kasu uku ka yi wanku da kyau da amai wanki guda yi mutu da kyau da ya dumu dumu shi ka wanke tuwa su uku don ya kaca ba tuwa kaɗai ba a jikin shi dumu dumu kenan jikin da turaren a jikin shi dumu dumu kuma da gashi a rigai shi jikin shi ya wanke su uku ita kuma wanzu ya ankal jubba ita kuma alkebba mai turaren ka hudata wasu na fi umratik kama ta sanar fi hajjatik kuma ka yi umara kamar yadda za ka ka yi abin aikin za ka yi umara ka kamar za ka aikin hajji kenan da yanzu za ka yi aiki da umara da shi haka za ka aikin hajjin ka haka na hali guda ne halin hajji da umara hali guda za ka yi a nan mene ne kaga wannan cikin mukhalifatar nakin harama ai akwai sa turare kuma akwai sa riga ce ya sa an gadi ba ai ba sa alkin ba an harami ya sa riga kuma ya ga turare ya sa kuma da shi da shi ya zo wannan wuri cikin aiki shi na umara to a nan a mai anan hujjar shi wani magana da ya kama ka ya ce fahatar hadis ya dullu dalalatan sarihatan ala anna man ata mukhalafatan aw mahzuran min hadratil ihram falaysa alai illa an yada'u faqat ita wannan hadisi iya kawo hujja hujja a hili dalili a hili karara kan cewa duk wanda ya zo da wani abu wanda ya saba ma abin da ya kamata kuskure na cikin aikin na cikin muharmat na cikin na cikin aikin haji ko na da aka hana mai haji yayi in kai baiwa ba wani abu da aka dora maka illa ka sauya wannan wani abin da ka saba kurin ka gyara ka gyara kuran ya ce li'annar rasulun alisalam lam yi amurin rajula labisa da jubbat almutadammik bitibin nisa ko la khaluq kama fi ruwata ukhra illa an yanzi al jubbata wa yaghsilu tib wannan sallallahu bai ma wannan bawan Allah ba da ya zo cikin wannan hali dumu dumu da tarare bi mai umarnin komi ba ga tarare ya sa kuma ya sa riga abinda ba sa cikin kalami amma annabi ce mishi komi ba ne wani abu kurin illa ya hudda alkebbal ya wanke tararan dole bi laihi ne da nan me yasa na akwai wasu suke kawo in ka sa wancan ko kaya ko tararan ya kayi magana fidiya to ce nan kenan inda har akwai wani abu da ya ce biya fidiya kurin kuma alhali a cikin ya ketare wurin haramin ya zo a cikin aikin hajji yake ya zo da haramin shi a wannan wuri ya ce walam ya amuru bi zabe hadin aljaza annabi mai umarnin ba yanka hadaya ta sakamakon irin da kamar misali mutum da misali harauta ko ya aski da ake jawo nan da ya yi bai yi ba ba mai umarnin ba walau kana wajiban la amaru bi li'annahu la yajuz ta'khir al-bayan aw waqt al-haja yace inda har wajibi ne yayi wannan hadaya nan kenan kamar yadda wasu suke cewa wajibi ne ka yanka da zai mutum zai ga a cikin sauran mazahib zai ga wannan mas'alar in kai wani abin da aka jero ko kuce mikati ko sa wannan turaren ko sa wannan riga mai irin ma'ana mai dimki wadda ba harami ba he ka yanka to shi ne ce a nan inda akwai da annabi ya yi bayani kun bai halitta annabi ya yi jinkirin bayani ga lokacin bukatar bayanin da anan ya yi bayani duk wanda ya haka ko shi a ce to ka yanka he ka yanka ka yanka hadaya dan ka da kaza illa kuma mai umarni kurin ka hudda ka gonke tararen kuma ka hudda riga ka sa waccan kurin na menene akan samu haka misali wani jahili bi sani ba ya zo wajen aikin hajji a zo madina wajen nimikati kun da kayan shi sai harami ya labaka na hamu umaratar misali sai an zo ya gashi a hanya to kai na kuma saka nan abin da suka gana sai ka mutum da kayan shi kamar ya gida to an ba ce baka haji ba ko a kayan ka ya ce wani wannan kayan ɗauko harami ka sa harami ka hudu wannan kayan ka cigaba da aiki kun shi kenan ba ce ya koma ya ce domin sai an misali ma za koma da a yanzu iya da wahala ka komar domin yadda ka san awa kai haka ake da kaku yana kasa a wakilai ya kilga ku kunci kokar mutum kaza ne a ba takarda mutum kaza ne ya kilga gani da takardun ku kuma hannun- kuma takardun ba ba ku fasa fasa barcin ku a hannun diroba shi ma kuma wa- wa- wakili ne an jikin ya bada mutum kaza ya dauko ga kaza ya kawo kenan ba ya ba ya bar kai ka koma gida- koma baya sai da kama ka hanya kai nake akwai darura ta mutum ba zai koma baya ba sai dai a nan gurin ya sauya kaya ya sa kaya wanda ya dace ya sa kuma ci gaba da aikin shi na aikin hajji tunda wani bai cikin ma magana wuce mikati wannan kaya ne dama nan ma bai ce bai ce koma ba bai sa wasu kaya kurin dai ana cikin aikin ne aka mai umarni kurin ya gyara ya wanke kayan masu turare kuma ya sa kayan da ya kamata sa ya huda wannan kaya wanda suke da dinki dan mai aikin haji bai sa kaya wanda aka dinki sai zai ne biyu kurin sai ya ce kenan li'annahu la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja wal hajatu huna qa'ima cikinan bai halitta a yi jinkirin wani bayani a lokacin bukata kuma alhali a nan akwai bukatar bayanin inda har akwai yanka wata dabba da annabi ya mashi bayani yanzu kenan mun kare bayani na maganar huce huce mai ake cewa huce mikati sai al-ihramu fil mikati yanzu yin haram nan irami nan magana na mu a hausa irami ya dauka wannan kayan ake ta harami wannan irami ina irami na wannan kayan suke dauka shi ne irami wannan kayan da ake sa- sama da kasa harare ba shi bane wannan ana ne iramin wannan niyya ta labbaika lahumma umratan wa labbaika lahumma hajjan shekin da iram anan shekin da iram to da an san ana sa wannan kaya a wajen wannan harami na ajin haji shi yasa wasu ke dauka kamar wani abu ne wanda kayan ake ni haramin shi ya ce fa'iza a radar hirama fa'in kana ƙarinan ƙarsa ƙalhada ya ƙal labbai kallama bi hajjatin umara nan iya maganar wurin da ake niyyar da aka kayyade a yi ka zo a lokacin ka zo a wurin ya ce idan mutum ya zo da hadayar shi ya koro wani abin ya shi hayan saudiya su ma alama ya je yan karkara su jama yan kawai yan karkara masu zawa masu ke zawa cikin dajin su ka zo da raƙon ka ko raƙon kana korawa kaga anan kaga mu anan anan anan mu anan bashawan mu bashawan mutumin Niger mai zuwa aikin haji har ya samu dama koro dabba to na ana magana waɗanda suke can wanda suka zo da dabba su wajen miƙati yi zai iya cewa labbai kalamu bai hajjatin umara kenan kirani ne na yi amsa kira Allah da haji da umara shi aka ce nan ne kadai aka samu a aikin ibadat inda ake bayyanar da abin da za a yi duk da wasu ce nan ma ai ba niyya ba ce ba asali wani lafazi na wata ibada niyya a nan ma akwai ta ana bukata a zuciya tana nan ka zaman ta kurin a bakin ne kawai a niyya a nan ma akwai niyya daban illa kurin a nan an ambaci dai ambatan ibadar da za a yi amma niyya wannan ma bai rabuwa da niyya tana nan a zuciyarka ta kudurta niyya aikin hajji ko umara kuma ka yi lafasin labbai kalamu umaratan ko labbai kalamu bai hajjatin umara amma niyya tana nan nan to nan na samu wai an ambaci ma lafazi na wata ibada ko arwalla ko sallah ko kaza bai bukatar sai ka ambaci sunan ibadar nan ne kai aka samu wata ibada da aka ambaci sunanta a lokacin yinta yace wa illa misqul hadaya وهو الأفضل لبى بالعمرة وحدها إن بيكورو بهدايا yace kuma ana ce shi ne yahi ma'ana rashin zawa da hadayar yahi eh in ka zo da hadaya zaka da bagala hajji da umara zaka yi hajji da umara amma idan baka zo ba da hadayar yace rashin zawa da hadayar shi yahi to kenan a wannan halin ba hadaya irin namu dai ɗayan masu zauwa ba hadaya me za ka yi a wajen miƙaci labba bil umra ta wahadaha sai talbiya da umra kadai labbai ga al'amun umratan kurin eh labbai ga al'amun bil umratin shi kenan da ɗaya ne kenan an kai wannan shi kenan ba magana kama sunan hajji ya ce wala bud nan kuma dole haka za ka yi in dai ba hadaya kurin za ka yi niyya da umara wala bud kama a ce dole ne kenan فقال لبيك لهم بعمرة تلبية عمرة فإن كان لبى بالحج وحدها wahadahu fasakahu wa ja'alahu umara in kuma kamar da yawa suke wasu akan rashin sani in har tarbiya kai da haji labaka lahu muhajjad kuran ina ifradi duk da yan ana kawo a cikin anwal manasik na aikin haji ana kawo niyya iri uku akwai kirani akwai tamattu'i akwai ifradi malamai da dama suna ga cewa ko ne ana iya yi to amma gaskiyar magana wannan magana da yake so kwatanta mu zama ga bayanin cewa ifradi sai a wani hali ko na darura wannan ɗayan biyu ne imma kirani hajji da umara ko kuwa tamattu'i kai umara kuma 'yan kwanakin hajji sun zo kai niyya ɗakin hajji ya ce in ma kayan niyya ta haji ita kadai da baka lamu hajjar in kuma an zo za a taimaka da sauran kwanaki aikin haji to a nan fasaka hu waje alhar umara ko da ka can wajen mikati niyya kai ta haji to yanzu in ka zo makka wajen aiki sai ka mai da wannan haji ta koma umara ka kuma kai aikin umara kadai shi kenan kuma ka warware ma'ana kenan ka zo kayan niyya da baka lamu hajjar an zo makka kai ashe ni niyya haji na yi to yanzu kuma ta koma umara yanzu ya kaje ka'aba dama ake umara bai ce ba ake minti talatin ko awa guda da kima awa guda ake umara da ka zo ka'aba kurin kashe kai tawafi kewaya bakwai ka zo ka sallaka raka'a biyu ka je ka sha ruwan zanzam ka je ka sa isa da marwa ka kare kai aski an kare ba ake umara aikin awa ɗaya ne tunda ka kare inda ba an tattaro da ba kun da ka zo daga can kai tarbiya daga wajen mikati na ɗaukar ne aikin umara ka zo an shigo mota an zo maka daga an zo maka ba abin da za ka yi ma a je gida a sarke kaya manyan haka ne ma a je gida a sauke kaya ka samu ɗaki ka kama he ka zo daga an zo ka'aba kun abin da za ka yi kurin ka zo ka fara tawafi an kai tawafin ka bakwai ka ƙare kai raka aka bi ta bayan tawafi ka je ka sha ruwan zamzam ka ƙare ka sha ka zuba a kanka kai ka ta sa'ayi safa da marwa an ka safa da marwa ka ƙare ina mai aski kurin ka yi askin ka shi kenan ka koma libanin ka koma kamar kana gida ka wuta daga harami ya ka sa kayanka inda iyalanka ko shiga ɗakin ku ɗaya ne ba na abu kamar kana gida kana da yanci na kamar ka hudu aikin harami kana jira har Allah kai ku huta takwas ga wata a huta zuwa aikin haji shi na ke umar kai ake umar abinci ba minti yan mutuna ne gurin ko a guda mamashi a guda gaba daya kina a nan ko da ka ɗauko niyya ta aikin haji to yanzu warware ta ta koma umara magana kenan sai ya ce li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu jami'an an ya hillu min ihramihim wa an ya ja'alu tawafahum wa sa'ayahum umara illa man kana qarsaqa al-hadaya minhum mithluhu sallallahu alaihi wasallam wa ghadiba ala alladhina lam yubadiru ila istijabati li amrihi yace domin annabi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu jami'an ya wa sahabban shi gaba daya ya musu umarnin an ya hillu min ihramihim su huta daga cikin harami duk da daga can wasu doko ifradi wasu doko kirani amma ya ce kowa ya warware umarar shi an ba wanda zo da hadaya ba duk wanda ya doko ne haji ko doko kirani inda babu hadaya to ya warware hajin shi ta koma umara haka yi ma kowa umarni yace sai kurin illa man kana kasaqal hada minhum misal musa sallama sai wanda yazo yace wa an yaj'alu tawafan wa sa'in umratan tawafan suka yi da ka'aba da sa'in suka yi sai su maida shi kurin na umra ne illa man kana kasaqal hada minhum misal musa sallama sai wanda yazo da hadaya wannan shine kenan ba ya warware ba ya bar kanshi a cikin kirani ya yi umara yana jiran haji bai huta daga cikin harami shi ne kirani ita kirani an zo ko da ka zo ka umar kare kana nan cikin kangin harami magana kenan in kwana nawa za a yi kana nan baka rabuwa da irin wannan kayan harami ba za ka kusanci ba iyalanka ba sa turare ba duk wani abin za ka kana cikin kangi na aikin haji har sai in kwana nawa za a yi sai an huta haji an huta mina an kare arfa an dawo an yi jiwa to ba za ka huta daga cikin kankin harami shine wahalar shi eh shine wahalar tamattu'i kai wahalar wahalar kirani ko ifradi ko ifradi yace wa gadiba ala ladin lam yubadiru ila istijabati li amri ko annabi ya hushi ga wanda suka ki amsa gaugawan amsa umarnin da yi suna ga abin yayi wani yoshi mun nuza aikin haji kuma a ce marware kayan da sai dan jinkiri shi zai yi magana wa akkada zalika salawatullahi wa salamu alaihi wa annabi sallallahu alaihi ya karwa yin hakan ya da amsana tabbata gare shi yace dakhalatul umratu fil hajj ila yawm al qiyamah yace umara ta shiga cikin aikin haji daga har tashin kiyama kenan gaban nan tunda an sanya umar cikin aikin haji kenan zuwa sira kaman ka dauko ne haji daga can kuma ta koma umara wace an sanya umara cikin haji har tashin kiyama kenan wanda ya dauko ma hajin ya zo umara tana nan he warware he umara shi ba sai yayi waccan he warware bayan umara kuma hijiran haji daban daga bayi shi ma'ana kenan an sanya umara cikin aikin haji har tashin kiyama fa hada nassun aidan ala anna al umarata sarat juz'an la yatajazza'u min al hajj kuma wannan ma wata hujja ce daban dan baya ambata ta maganar ashe umara ita ma ta zama wani yanki wanda la ya tajazza wanda bai rabuwa min alhaji ga haji kenan wani abu ne wani yanki na aikin haji wanda ba a raba shi da haji kenan lazim ɗan kai haji kai umara kaka raba su magana kenan kenan nan sabanin masu zuwa su ce za su yi firadi kurin ga dalilai akwai wasu mutane wanda wasu dan kasu yanka na hadaya ko kasu yi azumi mu kurin ne haji mu kai kurin su kun labaka lamun hajjan su zo suna cikin kanki suna cikin harami har aje a kawo kun sun yi hajji kadai ba su umara wai gudu kun wanda ka yanka ka yanka ragon ka saba'in ko sattin ko ka azumin azumin azumin kwana goma wannan shine abin da ya yi lazim ka yi umara kun ka yi umara kuma ka yi jiran haji in ta zo ka je kuma ka yi aikin haji kenan ka yi ta matu'in ka dan more ka dan huta ka yi umara a watan haji ka huta kuma ka ga aikin haji shi ne kenan ka yi umara ka kwanakin kana jiran aikin haji ana takwas ga wata kuma ka sabuwar niyya ta aikin haji shi ne kenan kuma yanzu kuma a ci gaba a je a kare ta kuma daga ba nan ka yi umara kuma ka yi haji ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam lau istaqabaltu min amari mastadabart lam asqul hadaya annabi sallallahu alaihi yayi magana cewa law istaqabaltu min amri mustadbartu inda abinda na samu daga baya na al'amari na na aikin haji me anan annabi sallallahu alaihi ya zo da hadaya tun daga madina yace abinda ya samu daga baya inda da farko same shi shi ma yace lam asqul hadaya da ban koro hadaya ba ke shi ma anan kin ya hihita yin umara kadai daga baya ake haji to amma matsala wanda ya zo da hadaya wannan a ta bulga hada mahila wallah ce an ka zo da hadaya sai ta kai wurinta kai maka rorewa shi ne kurin kenan a nan ya hihita yin umar a haji shi ma nashi da yake ranin sai ga dalili dan ya zo da hadaya amma da inda da farko ke ya samu wannan umarnin wannan lamarin na magana hihikon tamattu'i shi ma da bai ka hadayar ba shi sai ce musu yanzu duk wanda ya zo da ne aikin haji ta koma umara wanda ya zo da hadaya kenan shi kai warware mu ci gaba da zama mu cikin harami har mu kare aiki gaba daya amma wanda bai zo da hadaya ba ya warware haji ta koma umara yace wa hadha laysa ish'ara minhu sallallahu alaihi wasallam bi mujarrad raghabatin fatatu bi irami qarinan bal huwa idhanun minhu alayhi salatu wasalam bi anna tamattu bil hajj afdal min al qiran bihi yace wai wannan magana ta da ya yi ta cewa abin da ya hango ko ya samu daga baya inda da harko ya gano da bai koro hadaya ba wannan ba iya sanar da cewa ba kurin ya yi kwaɗan wani abu da ya huce mishi na harama ta kirani da ba shi bai a nan sanarwa ce izan min wani zama annabi anan sanarwa ce yake yi sanarwa ce yake ba kullum labari bane ba ga wani abu da ya wuce mishi a nan sanarwa ce yake da cewa tamattu'i aikin haji afdal min al-qirani bi yayi ai qirani shine magana kenan shi ma ga dalilin da bi ba kenan nan shine magana kenan yin yin tamattu'i shi yayi akan qirani sai yace fa kullu hajun la budda lahu min an yuqrina ma'a hajjihi umrah imma mutaqaddimatan alayhi لأنه لم يسق الهدايا وهذا هو التمتع وإما مقرونة به لأنه ساق الهدايا وهو وهذا هو القران يجي فكل حج دكا الحج لا بد له من أن يقرن مع حجه عمره دكا الحج دولي tilas ya gama hajjin shi da umara a samu ma'ana hajjin da ka ta yi a samu umara in ma mutaqaddimatan alai in ma umarar da za a yi kayan aikin hajji kenan ka ayi umara ta kadai kayan hajji wa zai haka tili annahu lam yusqul hadaya domin bai zo da hadaya ba in wa mai magana masu hadaya akwai misali mutanen kamar mutanen can misali akwai wanda iya dabbobin shi iya kiwo iya san aikin hajji bai kudin sayan dabba maimakon ya zo ya zo magana azumin sauransu ba gwada kulo kan shi ba shi ya kama mutum dama wanda yake da san ya zo da dabbar shi iya misali iya dabbobi masu yawa misali ya sai misali yanka dabbobi masu yawa ko manya masu mai ya kiwo shi an baka dama kenan wannan wanda ya zo da dabba shi wannan kenan shi da aka ba dama ya zo ya yi kiramin shi ya yi niyyar shi ya yi umarar shi kuma aikin haji ya yi labaka lamun hajjan tabbi umarar hajjan umara shi mai dabba muna mutane saudiya gurin da suke can kusa su wasu ake haka nan to amma nan kenan ya ce wanda yin haji imma mutaqaddimatan alai a yi haji ka a yi umara ka yin haji kenan irin tamu mu masu zuwa saudiya kenan ake haji li'annahu lam yusqul hadiya mun kawo da hadiya ba wa hadha huwa tamattu yin umara ga yin haji wanda ba shi da hadaya shi ake tamattu'in yin umara daban daga ba'a haji shi ake da suna tamattu'i wa imma makarunatan bihi ko kuwa a gama umarar da haji tare li'annahu saqal hadaya shi wannan ya zo da hadaya wa hadha huwa al-qiran wannan shi aka ce hadawal kenan ya hada haji da umara domin ya zo da hadaya fa ayu al-ithnayn ikhtar kana muwafiqan hadi nabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan wanda kai yayi daidai da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne in ka zo da hadaya kai hajjin ka da umara kai hajjin ka da umara kai kirani in baka zo da hadaya ba kai kai tamattu'i kai umara daga baya kai haji duk karantarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in kana tamattu afdal min alqiran kama bayyana anifan kuma da yake yin tamattu'i shi yahi akan kirani kamar muka bayani a baya amma kana iya yin ka zo da hadaya ka gama kai amma in son samu ne ka zo ka yi aikin umara da hali daban kuma daga baya ka yi ne aikin haji shi ya yi baƙiya baƙiya an na'alam annahu wa in kana wajiban alaman hajja mufridan aw qarinan lam yusqul hadaya an yuhilla min irami idza tafa was'a fa inna al muhrima bihima قد لا يجد متسعا من الوقت يتحلل به من إرامه ثم يحل بالحج قبل خروج وقت عرفة yace duk da mun yi bayani baya yace ya kamata mu sani ko da yake wajibi ne kan wanda ya haji mufarati ita kadai ko ya yi kirani auƙarin nan da misukul hadaya ko kirani ne amma bai zo da hadaya ba kenan shi ma fira da zai warwata kenan an yi hila min irami da aka ce ya warware iramin shi da ta fasa in ya yi tawafi kenan da ya zo ya yi tawafin shi ya sa a yin shi ya wanke ya warware haramin shi kenan daga bayan ne aikin haji shi fa innal murima bihi ma qad la yajidu muttasi'an min alwaqt yatahallalu bihi min irami akan samu wani wannan bai lokacin wata sabuwar niyya ya zo ya je bayan ya zo da niyan umara misali ya zo daga baya ya je wani aikin hajji ya wurare kaya ya ta mutu'i ya ce yakan yi a samu wani hali wanda ba ka da dama lokacin bai baka dama haka za ka sake sabon niyya to wannan ya ce kenan bai samun dama wanda zai waro daga haramin shi sun mai hidu bil hajji kabla khuruj waqt arfa ya huta kayan na misali zai kama gana ya ce wanda bai damar warewarewa domin lokacin in ya ce zai warware sabuwar aikin zai rasa arfa da misali ya je saudiya tara ga wata ka ji tara ga wata kenan karshen niyya ta aikin haji idan ka ce ka yi wani aiki daban ka yi nora kai waye za ka rasa arfa gaba daya to a nan ka huce ya ka zarce kuran wa alayhi fa innahu yajuzu liman ahrama mufridan aw qarinan lam yasqul hadaya an yazalla muhriman duk da ifradin ka zo da shi maimakon a ce ka wuri kame da kame da umara ko kuwa eh me aka ce ko ka zo da kirani ba ko baka zo da hadaya ba duk ɗaya ne dake nan to anan ba a cewa ya ka warware kai umara da banka a a wannan babu laihi an yanzu haraman ka zaman cikin haramin ka la ya tahallal min irami baka warware haramin ka illa ba da ramin jama'at al-aqaba sai bayan ka je ka yi jama'at al-aqaba kenan ka zo ka huce kai tsaye ka je kenan ka zo an kai umra ka huce ka je ka yi arfa a ran nan dan me aka ce ita arfa ko da ai bakka nan aka huta mina ko ta gwada ko hera tara ga wata an tashi min an ta arfa kai ka zo saudiya an baka dama duk da haka ka samu shiga arfa a ran nan ka yanke to alfajir ka yi samu wata da gaugawa ka yi ka samu ko da ka je ko da ka je a ran nan tara ga wata an je arfa ana ta an wuni a can ka je ko magariba ta ko isha ta yi kana da dama ka samu shiga hilin arfa ka yanke to alfajir shi ne aka ce shi ne dare wanda wuni wuni wanda dare shi ke bi mishi shi wuni arfa daren shi tare ke da shi kenan an baka dama a wannan daren in dai alhaji bata kai ba ka samu shiga kurin kai a same ka kurin a hilin arfa ko in mutane kun kai tsaye a hilin arfa shikenan wani zai ce ya ake cewa ba a huta sai ba ran ta hudo wannan wanda ya shiga kahin zawal shi zaka ce an hana mai hutawa daga arfa sai bayan rana ta wada amma kai da ka shiga bayan dare daman dare yayi kana shiga kurin ya ka huto a biyo layi ka cika umarni kurin ba ya kawo na ciki ba da ka shiga da zonin kiran mutum abu ya aikin gidan ya kula da gaugawa kai da gaugawa an ka zo kurin ka wuce ka wuce ka samu arfa ka je hilin arfa ka zamana ka dan mutuna ka dan huta kurin sai ka mu hanya kuma ka shigo layin alazai wanda suka wuni a can kuma ka samu haji eh yace kenan baka wannan shi irin wannan la ya tahallalu min irami illa ba'da ramal jamatul aqaba yawmun nahar shi wannan kenan iya dama kai warware haramin shi hal he bayan ya zo ya yi kwanan muzdalifa ya zo wajen jamara ya ji mutu jihar aka na harkon nan na ranar sallah in ya kare ta kwan kenan yana shirin yawon nahar sai kuma a nan yanzu ya wuta daga cikin kayan shi idan lamar ta sai wakatan da ta hallul sun ihramin min jadidin wani amai wani magana an bashi wannan dama an baka samun damar lokacin warware harami kuma ka saka sabon sawa daga baya shi aka ba dama kurin kai tsaye sai huce ya je arfa ya huto ya zo ya kwana musulfa ya zo mina ya jiwa ya biyo layi kaman kowa kurin shike ya ce wa misali zalika misalin wannan bayani man kadima makka talaita tasi wanda ya zo makka daren tara waka shefa wata lokuf bi arfa ya ji tsoron ka aije tsayawa arfa ta huce shi lidikar wakata dan lokaci ya yi kumci wakatar alfajar alfajar ta kusa ketawa kan ta keto ya ce maka lalata ta sai sau iya ne da daren arfa don tare ki da wunin rika dauka kamar ta kasa gwada ne a rantar arfan ce don daren da tare ki iya bin wunin kenan ka zo da dare tara ga wata kana tsoron alfajir ta keto kayan ka ida abin da kake hufe ka wuce ya ce fahada alai an yi badira ila sa'ud ila arfa da kai la ya futu a rukunin lazi bi fawati ya futu alhaji kullu kenan anan sai ka yi gaugawa ka je ka samu hawa ka samu shiga hilin arfa don kadda rukunin da in ya wuce ka to hajji duka ta wuce gaba ɗaya ta wuce gaba gyara shi ne wurin arfa in ya wuce an ƙare amma sauran kana ya koma ka gyara amma wani ya wuce an ƙare eh ya shaka kuma ya badi sai badi ya ka baka dama ko ne ka je ka shiga ka yanke to alfajir wa huwa alwuquf bi arfa shine a samu tsayuwa arfa kaga wasu doka sai an ce an ce tsayuwa arfa doka sai wai kan gaje ka tsaye ka tsaye ka tsaye arfa sai tsayuwa ake kurin kuma ya huna tsaye haka suke dauka ga wani san ma bai zama wa an ce tsayuwa arfa ce ba kun shi ne kullum a same ka a hilin arfa illa abin da yayi in ba darura ka yi sallar azhur a nan idan ka shiga hilin arfa kakka huto lazim ka zamana a ciki wajibi ka zama a hilin arfa sai rana ta fada to kan ka huto wani ana magana wanda yake cikin lokaci kayyadadde wani ba darura komi amma wanda ya shiga da bayan rana ta fada to shi bai da lokacin da aka yade mai ya kai minti kaza ko awa kaza kuma in dai an same shi a hilin arfa a wannan wani shikenan ya samu arfa sai ya zo ya biyo layin alazai a yi komi da shi kuma sai ya ce fayakunu alhajjul mufarad ja'izan masharu'an fi hududu daikata jiddan kenan a wannan hali ne aka ba da damar yin ifradi kurum ya haji kaɗai kurum ka zo kan ga wuce ga aikin haji ba magana umara ya ce da lokaci ba ya ce wa'iza hajja insanin mufaridan wata raka tamattu wal qiran isaran lil ifrad alaihima fa huwa asimun bi hadha idan mutun yazo haji yayi ifradi kurum bai yi ba tamattu'i bai yi kirani ba ana baya ga maka sun sunna ko yin tamattu'i ko kiran shine sunna yace sai ka bar yin tamattu'in kuma baka yi ba kirani isaran lil ifrad he ka hihita ka zabi ifradi kurin da ra'ayinka ba wani magana uzuri to wannan fa huwa asimun bi hadha da ka zabi ifradi akan tamattu'i da kirani da gangan kai laihi dalilin haka لأنه غير مستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه أن جعلوا حجا عمرة لكن حجه صحيح ماذا تكاي له dan baka amsa ba umarnin manzo Allah da yayi da zama da yama sahabban shi umarnin su mai da wannan hajin tasu umara lahin da kai kenan amma hajin ka tayi ba ta ba ta ba ta ba amma kai wannan lahi da ba sai جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه yanzu abin da zai kasu shiga bayani kun san idan mutum ya ɗauko ni aikin haji sai ima wani hukuma ko na abu daban dai ko rashin lahiya masu ɗauko ne misali a samu wani ma'aikatan ko kare a samu da wani haɗari daban ka ɗauko ni ta aikin haji to wannan idan ka tsaya daga inda ka tsaya hajji ba ta yi bake nan ko to wajibi ka yanka ka yi hadaya wajibi ka hadaya kuma in dama ba ka yi aikin hajji ba sai ka dawo ka sake aikin hajji man dama ya yi dama na ce ma to a nan yake magana ya halitta na ka ce mutum in zai niyya irin misali masu rashin lahiya mai zauwa ta huce tana zuwa ta kada ka to in wajen ɗaukan harami ya ka sa sharaɗi na Allah na wannan niyya inda rashin lahiya uzuri tsare ne to in kai haka ko da ka samu matsala a hanya to yanka bai hauka ba dai inda muka yi farilla ba da baka ko muka yi ta amma ba a dora maka yanka ke mutum yana da dama ya kare ma kashi wannan hadaya in wajen niyya ta farko ka sa wannan sharaɗin me hujja kan haka sauran ya ce ina ga lokacin ko? ha? besa su sha Allah Allah da mun dawo sai mu yi bayan sha Allah sai mu dasa sauran Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته